أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na goma sha shida ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 28 ga watan hudu a shekara ta 2021 na lissafin miladiya muna roƙon Allah sun ta Allah ya sa mana albarka a wadannan darussa da muke a wannan wata kuma mai albarka za mu tashi ƙarashin bayanin da malam sa'idi ya mana dangane da waɗannan ayoyi guda biyu wallati ya tina alfahishata min nisa'ikum fastashiru alaihinna arba'atan minkum da kuma والذين يأتيانها منكم هزوا كرشي inda ya zamu tashi da yace wayu ukhadhu min hatayn al-ayatayn ko na yace wayu ukhadhu min hatayn al-ayatayn daga wannan ayoyi guda biyu daga cikin abubuwan da zamu dauka na darussa da fa'idoji da hukunce hukunce anna bayyinata zina labudda an takuna arba'ata rijalin mu'minin shaidu da za su kafa shaida a kan abin da ya shafi wannan mummunan aiki na zina dole shaidun nan su zama maza ne muminai guda hudu wannan mun tattauna jiya wa min babin aula wa ahra ishtiratu adalatihi kuma tunda dama abu ne da za a yi magana akan kafa shaida akan wani aiki mummuna wanda mai aikata shi ba a lissafa shi cikin adalai to su masu wannan shaidar ya cancanta ta babi da ma ya fi cancanta a sharɗanta cewa su ɗin su zama adalai shaidun da za su ba da shaida lalle su zama adalai ba kowa ba ne domin wanda ba adali ba zai iya ƙarya za a iya sayan shaidarsa zai iya faɗa kafin a zo wurin da zai ba da shaidar sai ya canza zai iya tuno wata alaƙa tsakaninsa da mutumin ya ce bari ya fasa ya liɓe shi zai iya ja baya ko da wannan ɗin zai ja wa ‘yan uwansa sauran guda uku hatsarin a yi musu bulala ta ƙazafi domin kun san wannan hudun idan a cikinsu ɗaya ya ce a shi fa gaskiya matsa masa aka yi faɗi wannan shi ya janye ya fasa to ukun nan in suka ce sun tsaya akan lalle abin nan haka yake to za a musu bulala ƙazafi kuma kaga shi ma ɓata suna ne to kaga ashe akwai buƙatar wanda duk za su shaida wannan abu ya zama adalai ne su kansu ba waɗanda za a razana ba ne da harkar shaida ba wanda kuma abin duniya zai buɗe musu ido sai wani abu ba don Allah ba lalle su zama adalai لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده domin Allah ya tsananta lamarin wannan shaida akan wannan mummunan aiki na alfasha dan me ya tsananta abun ya zama haka sitran li ibadihi dan sitirce bayinsa ashe an san abun zai wahala da sani ba wai da rashin sani bane yaya za a yi mahalicin masu aiki ya zama cewa aikinsu kuma bai san shi ba ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir don haka ya san lamarin na halittarsa bisa wannan sanin ne da hikimomi yasa wannan abun ya zama mai wahala ba don komai ba sai don suturce bayansa hatta innahu لا يقبل فيها النساء منفردات har ya zama cewa a wannan shaida ta zina ba a karɓar shaidar mata su kaɗai mace kaɗai ta zo cewa na mazinaci ne ba a karɓa saboda raunin mata la'alla ma ita ce ta nema yaƙi sai ta ƙulla masa ana samun haka ko ba a samu yau shi yasa ba sa zama shaidu ƙarfin atifarsu emotion ɗinsu da sentiment ya yi yawan da a kowane lokaci za su iya canja ra'ayi ƙwararru ne a wasu abubuwa musamman abin da ya shafi da tarbiyyar 'ya'ya kula da gida duk inda ka ɗauki wannan aiki ka baiwa namiji ba na yini ɗaya ba na minti uku ka ba shi yaro ya kula da shi tashin hankali ne amma su za su shekara da shekaru suna kula da yaro da juriya da shi don haka kowa da irin abin da Allah ya halicce shi a kansa kuma dominsa amma mata akan wannan shi yasa malamai suka tattauna akan shaida cewa za a iya kasa shaida kashi uku ba da shaida eh nau'in shaida da za a iya bayarwa malamai suna kasa ta kashi uku kashin farko ita ce shaidar da mai ƙubalu fihi arba'atu shuhudin laisa bainahum imra'a akwai abin da ake neman shaidu guda hudu su shaida dukkansu su zama maza babu ko mace ɗaya a ciki wannan shine lamarin da muke tattauna yanzu kafa shaida akan zina an ruwaito riwaya daga Hamad da Ata cewa sun halatta a irin wannan lamari amma jumhurin malamai ba su karɓi wannan ba sun ce a'a Allah nassi yayi yace arba'atan arba'atan kuma ba dama ya ɗauki wata fassara in ba maza hudu ba kuma sannan in aka bi haƙiƙa kamar da malam ibnu qudama ya mayar musu martani yake cewa in an ba hakika ba wannan zancen su ce maza uku mata biyu suka yi kiyasi akan shaida ta harkar bashi mun karanta wannan a baya ko suratul baqara kaga wannan kiyasin waccan ne akan wannan ko wannan kai akan waccan suka ce wannan ai in an kalle shi hakikatan mutum biyar ne ba zai zama mutum hudu ba ko ba haka ba zaka ko dai ya zama shahada ce naƙisa in aka ce mutum uku da mace ɗaya to ko a babin buyu ɗin da duyun naƙisa ce ko ba haka ba ne yawwa maza uku mace ɗaya dama bai yi ba ko a wancan babin to a wannan babin kuma in aka ce maza uku da mata biyu to sun zama mutum biyar ne ko ba haka ba duk ba ya dama ka lissafa wani abu sai mutum biyar to Allah kuma me yace arba'atan minku mutum hudu daga cikin ku kuma maza ake nufi haka wannan ta shafi iya abin da ya shafi maza kawai suke ba da shaida akan wannan banda mata abu na biyu shine abin da ake karɓar shaidar shaidu guda biyu shi ma maza banda mata shine abubuwan da ba zina ba kamar abin da shafi sauran abin da ya shafi haddi da kisasi yanke hannun barawo kullum ai ana ana cewa a samu shaidu to shaidun nan maza guda biyu ake nufi shi ma nan ba mata a ciki da kuma abin da ya shafi haddul hiraba haddin da za a yi wa ɗan fashi da makami duk shi ma wannan shaidar maza ake nema duk me ake gudu sentiment da atifa na mata duk wanda yake saurin tausayi zai iya kwasassa ya canja ra'ayi ba a saurin sa shi a irin wannan babi an fahimta to shi yasa aka sanya wannan wannan ita ce hikimar ba wai kyamar mata bane ko kuma kaskanta musu hankali ɗabi'ar da Allah ya halicce su ita ce haka yanzu nan za su zub da hawaye a cikin abubuwan da suke na ibada ma kun ga akwai abin da aka hana su da cikin maganganu na malamai da yawa sun nuna an hana mata ziyartar kabari mun san dai wannan matsala akwai saɓani a kanta amma waɗanda suka haramta ai duk me ake kallo wannan ne saboda kasratul jaza da ake samu saurin raki da saurin kuka da karewar zuciya in suka je za su iya fadawa cikin wani abu sai a koma wayo rumfa ta faɗi wani da kana nan da kaza sai ga nan da nan an juya kuma ko ana roƙon mamaci a ce an yi hasararsa kaza da kaza da kaza duk saboda me ƙarfin atsifa da saurin yin kuka tana sanya wannan to mai irin wannan a wajen shaida da sauri ya canja ra'ayi amma malamai suka ce duk wannan zance a fahimce shi ma dama min babil ghalib ne wannan a galibi ne ana iya samu kuma ma ba wai ana iya ba akwai matan da sun fi wasu mazan karfin zuciya babu abin da ba za su iya jure masa ba wasu wani training da suka samu ko wata tarbiyya da suka taso a karkashin ta ya sa suna da kaikasasshiyar zuciyar da za su iya abin da wasu mazan ma ba za su iya ba ko da haka wannan hukunci ne min babi mene al-ghalib yawa galibin dan adam haka yake wannan hali na biyu kenan hali na uku akwai ma yuqbalu fihi shahadatu rajulin wa imra'atayn abinda za a karbi shaidar mutum ɗaya da mata biyu idan babu namiji ɗaya idan namiji ɗaya kawai aka samu ba biyu ba to sai a hada da mata guda biyu mata biyu nan su zama a madadin namiji ɗaya wannan ita ce da muka tattauna a suratul baqara a babin daini ko in ayar daini wajen abin da shafi bashi da rubuta bashi da shaida a kansa da kuma sai aka yi ilhaƙin sauran abubuwa ma na mu'amala na mu'amaloli almaliya yawa kamar ciniki za a iya abin da ya shafi cinikin gida cinikin fili cinikin wani abu shaidar mace biyu tare da namiji ɗaya za ta wadatar kunga nan ba a kore shaidar mace saboda mai Allah ya tabbatar nassi kuru-kuru a Qur'ani cewa fa in lam yakuna rajulaini ko fa rajulun wa imra'atani min ash-shuhada'i an mimman tardawna min ash-shuhada'i to kaga wannan ya nuna ashe ba shaidar matan ne gaba ɗaya aka yi watsi da ita ba a'a akwai babin da za a karɓi wannan akwai babin ba kuma ba a karɓa akwai wasu matsalolin daban da malamai suke magana akan wannan babi cewa akwai abubuwan da galibi maza ne suka fi hulɗa da irin waɗannan matsalolin kamar abin da ya shafi matsalolin ridda da jar'i da ta'adili da harkar mutuwa yaushe wane ya mutu tabbatar da suwaye suke nan a lokacin mutuwar me yace a lokacin mutuwa abin da ya shafi isari tabbatar da cewa wane ya gaza yanzu ba zai iya bashin da biyan bashin da yake kansa ba tabbatar da cewa wane yana buƙatar taimako duk irin waɗannan matsaloli maza ne galibi da kuma abin da shafi wikala kun ga wannan shi ma na kasuwanci ne amma galibi wakilci ana baiwa maza ne da wisaya da abin da shafi wasiya in ana neman shaidu akan wasiyar wani da waye da waye suke nan to galibin wannan maza ne to amma da sabanin malamai a nan musamman a mazhabar hanafiya duk a cikin wannan sun halatta za a iya karɓar shaidar maza da mata daidai wa daida ko kuma biyu a madadin ɗaya kamar da yake a babin bashi akwai kuma wasu halaye da mata ne kaɗai sukan iya ittila'i a kai su ba da shaida abin da ya shafi haihuwa musamman ana neman istihlali an haifi jariri da aka haife shi nan yayi kuka ko bai kuka ba to a nan malamai cewa suka yi mace ɗaya ma za ta iya ba da shaida akan wannan ba sai an nemo biyu ba kun ga wannan saboda mai harka ce ta ba abin da zai kai namiji wurin harkar haihuwa a gida aka haihu ko a asibiti aka haihu ba lallai zama cewa namiji yana nan ya san me aka haifa ba ko a bada shaidar wane ne ya fara fitowa a 'ya'yan kaga duk wannan ba mai bada shaidar in ba mata da ungozoma da kuma makamantan mata dai a irin wannan harkoki ba ko abin da ya shafi raba'i harkar shayarwa yauwa waye aka tabbatar wacce mata ce aka tabbatar ta taɓa shayar da wane domin a tabbatar da haramci tsakanin ta da 'ya'yansa ko shi kansa kaga wannan harkar maza ce ko harkar mata harkar mata ce to saboda ƙarfin shaidar mata a wannan babin malamai suka ce ma ko mace ɗaya za ta iya ba da shaida a irin wannan ba sai an samu biyu ba kun ga dai wannan ya nuna me musulunci ko shari'a ba kin mata ake ba watsi da hankalinsu ake ba a'a akwai inda zance ma asali awwalan wa akhiran nasu ne ba na wasu bane to amma dai wannan shine kashe-kashen da malamai suka yi a takaice a wannan babi don haka shine koma inda malam ke magana yace li'an Allah ta'ala shaddada fi amri hadhihi al-fahishati sitra lil ibadi hatta innahu la yuqbalu fiha an-nisa'u munfaridatin wala ma'a ar-rajuli wala ma'a duna arba'atin a wannan harka ta kafa shaidar zina ba a karbar mace ita kadai ta zo ta ce wani yayi zina ba a ba za a karbi wannan shaidar ba haka nan ko ita tare da maza ba za a karba ba ko wato a ce a mazan da ba su kai hudu ba a ce ta zo ta zama ita ce ta hudun a ciki duk wannan ba za a karba ba kamar da dai muka tattauna wala budda min at-tasrihi bish shahadati to wannan abu na farko kenan na biyu tilas ne a wannan shaida a yi tasrihi wannan jiya na ambata mana wajen fassara kalmomin ayar ko yawa me ma'anar tasrihi bayani kuru-kuru a wannan shaidar in an zo gaban alkali ba a karɓar wani wasu kwane-kwane dole a faɗi abin da aka gani ƙuruƙu domin rashin ganinsa zai iya dakatar da shaidar ko ya hana ta yin aikinta shi ne ma'anar tasirihi kama dallat ala zalika al-ahadithu sahihatu kamar da hadisai ingantattu suka yi nuni akan haka cewa lallai ya zama wanda zai ba da shaida akan wannan sai ya faɗi cewa ya ga abu kaza cikin kaza ba tare da shubuha ba yau duk abin da yake shubuha ne ba za a karɓa ba yau kama dallat alaihi zalika ala zalika al-ahadithu as-sahihatu wa tumi'u ilayhi hadhihi al-aya kuma wannan aya ma tana nuni zuwa gare shi shine tumi'u ay tushiru ilayhi hadhihi al-aya a ina ta ina muka gano wannan hmm fastashhidu umarnin ne fa in shahidu yawwa fa in shahidu anan ne zancen yake kaga ban an ce fastashhidu da an wadatar za a iya ko da ba a faɗi wannan na biyun ba za a iya wadatuwa cewa eh to shikenan ku karasa zancen ai kun fahimci sauran cewa an neme su sun shaida amma sai da aka ce fa in shahidu don abin yana buƙatar iqamati shahada alal wajhi sahih al maqbul a tabbatar da an tsaye da shaidar akan ta fuska karɓaɓɓiya kuma ingantacciya cewa ba wasa akai ba ba kwane-kwane akai ba ba connivance ba haɗin baki tsakanin wani da wani tabbace tare suka gani idan wani ya gani ya tafi kiran sauran in ya dawo ya ga siffar ta canza to in shi kaɗai ya je ya faɗa za a yi masa bulala kawai in ya ga sauran ba su ga abin da ya gani na farko ba to a fasa nan a suturta shi zai rika ganin su da abin da ya gani amma kuma shaida dai a gaban alkali da za ta tabbatar da waɗannan fasikai ne har a musu hukunci babu ita wannan kariya ce ko ba kariya ba ce kariya ce ba kuma kariya ce ta goyon bayan ai barna ba kamar da ne na ambata jiya amma kariya ce ta tsare mutunci Allah ƙara tsarewa to sai ce lamma qala inda yace fastashidu alaihinna arba'atan minkum cewa ku kafa ku tabbatar da shaidu guda hudu daga cikin ku to sai ce lam yaktafi bidalika yayin da ya faɗi wannan bai wadatu da haka ba hatta qala har sai da yake fa in shahidu to wannan shine mawdu'i shahid din na wancan abin da ya ambata ai la budda min shahadatin sarihatin an amrin yushahadu ayanan min ghairi ta'ridin wala kinaya dole ne a tsaye da shaida a faɗe ta shaidar ta zama ƙuru-ƙuru shi ne sariha an amrin dangane da wani lamari yushahadu wanda aka gan shi ƙuru-ƙuru wanda mutumin da ya gani ba shi da dindimi ba shi da wani abu da yake kare masa gani lalle abin da ya gani ba kuskuren hukunci ba a'a haƙiƙa ya ga abin da ya gani kuma min gairi ta'aridin ba a irin abin nan na jirwaye ne kamar wanka shi ma ba a yin ba a faɗar kwane-kwane yawwa ya ga kaza cikin kaza ya faɗi sunan kaza ɗin in a gaban alƙali ne yawwa domin in ba haka ba za a iya ɗaukar wani abu ne daban ya shiga ai kun ga a wani hadisan da suka zo a wannan babi suna kawo misalai misali a ce an ga kamar yadda aka ga turmi a taɓarya to wannan in a gaban alƙali ne ba wannan za a faɗa ba yawwa haka nan ko a ce kamar an ga mikhala ko almil fil mikhala an ga wato abin sa kwalli cikin kura tandu mutum ya faɗi wannan duk ba wannan za a faɗa ba wannan ai kun ga cewa aka yi kal kamar kaza ko ba ba wannan babin tashbihin ne amma shi abin da ya gani zai faɗi abin da ya gani ƙuru-ƙuru wannan a wannan babin ba a wancan abin da muka ambata jiya na cewa ya saka ya koye kinaya koye wani abu a'a ya fito domin wani abu ne da ya shafi kare mutuncin wani in ya kasa faɗin wannan za a iya korar shaida ya ce to ko kana kokonto ne ka faɗi abin da ka gani to in ya faɗa sannan ai kowa ya ji wannan ya san abu ne mai wahala a yi shi ko ba haka bane yana da wahala yana da wahala shi yasa malami suka ambaci ba a taɓa yin sa ba ma wa yu'khadhu minhuma daga wannan ayoyi biyu har yanzu za a fahimci anna al-adhiyata bil qawli wal fi'li wal habs qad shara'ahu Allah ta'ziran li jinsi al ma'siyati allati yahsulu bihi az-zajr cewa al-adhiya bil qawli cutarwa da baki a cutar da mutum da baki ko a ci mutunci ko maganganu na ƙasƙanci da sauransu wal fi'ili da kuma a aikace wal habsi da kuma sa mutum a tsare shi to waɗannan uqubobi ne waɗanda shara'ahu Allahu azza wa jalla Allah ya shar'anta su ta'ziran domin hukunci ko uquba da ake kira ta'ziri kun san ta'ziri ta'ziri shine hukunci da ake yi domin ya dakatar da wasu daga aikatawa wanda ba haddi ne kurukuru da shari'a ta zo da shi ba wanda wani abu ne wanda yake yufawwab ila al-hakim ana miƙa shi zuwa ga mai hukunci ya zaɓi abin da zai yakan fara daga bulala yakan fara daga yakan fara daga cin mutunci na baki da aziyya yakan kai ga bulala yakan kai ga kuma ma har kisa gwargwadon yadda mai hukunci ya gani idan abu barnarsa ta yi girma har kisa ana iya yi kamar abin da ya shafi alfasadi fil ardi da abin da ya shafi fashi da makami da shiraba da kashe mutane kun ga wannan dama hukuncin duk wanda ya kashe wani a kashe shi kamar abin da ya shafi abin nan sai da kwaya tahribin mukaddirat duk malamai suna sa shi a wannan babi a wajen hukuncin saboda abin da yake kaiwa zuwa gare shi na lalata kwakwalen 'ya'yan musulmi da sauransu shi ma an kama mutane mai hukunci ko gwamnati tana iya cewa mai irin wannan hukuncinsa kisa ne hakan abin da ya shafi abubuwan da babu haddi ƙuru-ƙuru a kansu amma in abinsu ya kai barnarsa ta kai girman da zai iya kaiwa ga kisa ko irin su abin da ya shafi rafin dan an sa musu wannan abin da ya shafi kisa duk ba matsala bane ya danganci me gwamnati ta gani me mai hukunci ya gani ko alkali zai iya sa abin da yake koda ya kai ga kisa domin deterrent major ake cewa shine ma'anar ta'aziri yau ana daukar mataki ne domin a dakatar da wasu su tsorata kar su zo kusa da irin wannan abu to shi ma wannan da aziya bil qawli cutarwa da baki da cutarwa da da jiki misali duka da sauransu da kuma habsi a tsare to wannan ababin ta'aziri ne a lijinsil ma'siyati a irin jinsin irin wannan saban allati yahsulu bihi zajru wanda in dai an yi shi za a tsoratar da mutane yawa duk abin da yake ana so a tsoratar da mutane za a iya ɗaukar ta'aziri a kansa ma'ana shi ta'azirin ba iya maganar kisa ba ne ba iya maganar kaza ba a'a har wannan abin da aka ambata dangane da mata da suka yi irin wannan laifin ko maza da suka yi irin wannan laifin to ya halatta a yi shi a babin ta'aziri ba saboda an ambace shi anan ka ɗauka haddi ba ne an gane yawwa mai hukunci zai iya ɗauka sa a babin ta'aziri a wasu laifuffukan wanda ake so a tsoratar da mutane a kai misali mutum ne mai mutunci idan ya yi wani mummunan abu daga cikin abubuwan da shari'a ta ba da dama a yi masa a ba shi kunya cikin mutane akwai inda a cikin kotu da jama'a da 'yan kallo sai a ce a cire wa mutum rawani ko a cire masa hula da wannan abun abun kunya ne ko yanzu fa yanzu marasa hulan ma sun fi yawa ko amma ba a nan ba ko insha Allah idan mutum dama ba shi da hula kaga ba zai damuwa dan an cire ba to da a ce mutum yayi yawo ba hula ana sha ba ku labari ko lokuta da dama da da da a masallaci a garin nan duk wanda ba shi da hula ba zai je sahun gaba ba ko Allah ji kan warewa ce da da kan ko duk da yawa ba ku san shi ba ko da kansa zai je fusgo mutum ya kore shi daga sahun gaba ya ce ba za ka shiga sahun gaba ba saboda me saboda tsare mutunci da al'adar al'umma ta sani cewa abin da aka sani a mutunci mutumin da ba shi da hula to ya aje wani abu na mutuncinsa a cikin al'umma da irin tamu ina zancen al'umma irin tamu amma ka je turai da indiya da sauransu su kuma sa hular shine wani abu barin bakwai sai dai a gun musulmi za indiya za ga komai kot din mutum zai sa hula duk inda ya sa kayansa da necktie da me to kuma zai sa hula to su wannan haka suka karba saboda kuma suna ga rashin mutum bal akwai ma malaman su da suke bata sallar mutum in yayi ba hula to wannan kuma wuce iyaka ne dan babu wanda ya bata sallar mutum dan bai sa hula babu dalili akan cewa in mutum ya salla ba hula sallarsa ta bace amma dai ana lura da a'rafun nasi a'raf al'adun mutane abinda mutane suka suke girmamawa to ka girmama irin kayan da ake sawa in an zo wuri to kai ma ka sa su musamman dan in wannan shine zai nuna mutunci ha to ai ko marasa hular a nan sun sani ran da aka ce yana neman aure za ki gaida surukai wani iri yake sa tsakani da Allah in ba shi da hulan ma zai aro ko ya karɓo wani haya har na haya ana karɓa ko cantare ya sa sosai wa kuka taɓa gani a ɗaurin aurensa ya sa ƙananan kaya don Allah ya tsuke ba a yi saboda mai rana ce da kowa zai ganka da kima yau ka girma shi ne ma'ana to kuma yana a ka girma sai ka zo da ‘yan ƙananan kaya ana cewa ya girma ya shiga daga ciki ko haka kuke cewa yanzu Allah ya mana albarka a rayuwa to wannan shine karshen abin da ya ambata dangane da wannan aya sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce innamat tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima tuba wadda Allah ya dora wa kansa ya ɗauka wa kansa tunda aka ce alallahi Allah laisa alaihi shay'un wajibu illa ma aujabahu ala nafsihi wa ahaqqahu ala nafsihi yawa Allah babu wani abu da ake cewa ya zama wajibi a kansa sai abin da ya dora ma kansa a babin alkawari da yi domin shi baya karya alkawarinsa in yace wanda ya kaza zai bashi kaza to zai yi wanda ya kaza za a bashi lada kaza to zai yi to tuba wanda Allah ya ɗaura wa kansa cewa zai karɓa shine lilladina ya'maluna su'a ga waɗanda suka aikata mummunan aiki ko a wannan ayar ya isa mutum ya fahimta cewa lalle Allah yana tausayin bayansa kuma yana son su tuba ku duba girman laifin nan da aka ambata na zina da sauransu ana gama shi sai kuma aka zo zancen maganar tuba Allah mai karɓar tuba ne yawa da haka tuba yana cikin manya-manyan abubuwa da ake so bawa ya aikata za mu ɗanyi magana a kai mu ƙarasa wannan fassarar ayoyi waɗanda suke ya amaluna su'a bi jahalati da suke aikata mummunan aiki bisa jahilci jahilci ko wauta duk zai ɗauki wannan fassarar a nan yawwa wawa wanda bai san abin da zai je ya dawo ba shi ne zai manta cewa Allah yana ganinsa sai zai aikata irin wannan aiki jahili da bai san girman Allah ba bai san girman muraƙabar Allah ba a zuciyarsa shi ne ya jahilci girman Allah da girman tauhidi da matsayin da Ubangiji ke da shi a zuciyar mumini sai ya manta wannan abun ko kuma ya jahilce shi sai ya je ya aikata zunubi ya kulla duk wata ƙofa ya ja dukkan labile ya ɗauki duk wani mataki da ɗan adam ba zai sani ba amma kuma saboda jahilcinsa jahilci da kuma wautarsa sai ya ɗauka Allah baya ganinsa ya ji kunyar ɗan adam bai ji kunyar Allah ba kuma Allah shi ne a haƙƙo an yustahiya minhu shi fi cancantan ka ji kunyarsa yayin da ka ɓuya babu wane babu wane ba wane mai gani na to amma kuma Allah yana gani kamar kun san dai kissar wani bawan Allah da yake wa dan uwansa nasiha cewa da yazo yana cewa me zai aikata ya daina laifi yace masa ya je ya aikata laifin a inda ba ba mai ganin sa da ya tafi zai aikata bayan ya ɓuye ko sai ya tuno kuma ai in ma ba ɗan adam da yake ganinsa ko aljan to ai Allah yana ganinsa sai ya fasa to dama wannan darasin shi ake so ya ɗauka ka tuno cewa Allah yana ganinka ka fasa to malamai suna cewa duk mutumin da kamar da ke an ruwaito daga yawa daga salaf a fasarar wannan aya cewa duk mutumin da ya saba wa Allah fa huwa jahilun duk iliminsa in dai aikata saban Allah to jahili ne ma'ana jahili ne a lokacin da yake aikata wannan aikin domin ilimi laisa muqtasiran ala ma'rifatika bi hukmin lahi min tahlilin aw tahrimin li shay'in min al-ashya ilimi ba shine kawai ya takaita akan sanin ka dangane da wani abu halal ne ko haram daga cikin hukuncin Allah ka san cewa Allah ya hukunta abu kaza halal Allah ya hukunta abu kaza haram ba shine kawai ilimi ba ilimi shine bayan ka san abu haram ne ka san kuma cewa za ka tsaya gaban ubangiji ka san ubangiji na kallon ka ka ji kunyarsa yanzu wannan abun da mutum yake kuya ya aikata ba wai zancen sirikinsa na duniya ba ko babansa ko mahaifiyarsa komai kankantar yaro in zai iya zuwa ya ba da labari ba ka so ya ganka kana wannan laifin ko to ya za a yi kana tsoron yaro ya ganka kana tsoron babba ya ganka sirikinka ya ganka uwa ko uba wani ya ganka ko wanka ko kaninka wani ya ganka kana laifi amma kuma ba ka tsoron Allah ya ganka wannan shi ake to wannan shine mahallin jahilcin yawa duk ilimin mutum in yayi wannan ya manta Allah yana ganin sa bai fasa ba to lalle ko jahili ne shine abin da malamai suke ambatawa thumma yatubuna min qaribin sannan bayan sun yi laifin a kusa ba da dadewa ba sai su tuba da sharuɗan tuba wanda na san kowa ya haddace su ana akwai wanda bai haddace sharuɗan tuba ba na cikin ahalari kowa ya sani ba wai a jere a larabcensu ba da hausansu kowa ya sani wanda bai sani bai daga hannu sharaɗin tuba menene na farko nadama yawwa yin nadama me ma'anan nadama haka muke fassara ta mace da na sani ko yawwa hankalinka ya tashi ka ji damuwa ka rasa inda za ka sa kanka me yasa na aikata wannan abu don me na yi irin wannan babban laifi na yi wannan wauta na manta ubangiji ba na jin kunyarsa a zub da hawaye a yi takaici a yi tunani akan abin da ya gabata nan rai ya ɓaci hankali ya tashi sannan na biyu a yi mai a bar saɓan take al'ikla mutum ya bari sannan kuma sai azumi azumi ƙarfin ƙuduri yankacce babu kokonto akan cewa ba za a sake ba sannan in haƙƙin ɗan adam ne fa a je a mai da shi in na aiki ne a yi istihlalinsa sai fa idan yu'addi ila fasadin aksar wa akbar to sai mutum ya saurara in mutum giba ce kai wani annamimanci ko makamancinsa istihlali za a yi ka nemi ya yafe maka sai fa idan akwai wata barna da za ta iya aukuwa in ka faɗa ya daina amincewa da kai ya daina yarda da kai to kai ce masa istighfari ka ji ɗan gata kai dai masa istighfari kai ne za ka yi kuma nasa za a gafarta sai Allah ka gafarta wa wani kai ma za ka yi naka amma shi ɗin kai masa istighfari yana cikin istihlali in ana tsoron wata mafsada a ciki wannan dai malamai na san kun san maganganunsu da tattaunawarsu a kai tuba babban aiki ne Allah subhanahu ta'ala har umarni yayi da annabawa su gaya wa bayi na ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabu al-alim ku gaya bayina cewa ni ni ne mai gafara ba wai gafarar kawai ba mai yawan gafara da siga ta ghafur da siga ta ghaffar duka suna ishara zuwa ga me yawaitawa musamman al-ghaffar siga ce ta mubalaga al-ghafur kuma siffa ce lazima yawa ba ta wani lokaci ba ba ghafiru ba kaga ghafir duk inda kaga ghafir kamar da muka zance zaka ga ana faɗin maf'ulinsa ghafir zambi nan an faɗa saboda ya zo akan wannan siga ta fa'il amma aka ce al-ghafur to siffa ce lazima ga zatin Allah madauki cewa shi mai gafarta zunubai to kuma shi ghaffar ne har yanzu to Allah ne yake cewa a gaya wa bayinsa cewa shi mai yawan gafara ne ga bayinsa sannan mun san faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim umarni ne Allah ya bayar a gaya wa bayi ya ibadi ya ku bayina inji Allah malamai suka ce nan kun ga sai Allah ya sanya maganar ma mubasharatan kamar ba kowa a tsakani shi yasa yake shi yake magana da bayin kamar shi da su ya ibadi ya ku bayina allazina asrafu nan ba ce aka allazina aslahu anfusahum ba nan ba salihan ake nema ba a'a masu laifin ake nema saboda tsabar gata Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu waɗanda suka wuce iyaka ma suka yi barna akan kawunan su sai aka ce la taqnatu min rahmatillah kar ku yanki kauna daga rahamar Allah ina mai cewa laifinsa yayi girman da Allah ba zai gafarta masa ba wannan maganar ba ta da kyau Allah baya so duk girman laifinka ka ji cewa Allah zai gafarta maka kullum nakan faɗi wannan in ce ai babban abin da ya kamata dama ka kalla ka duba cewa kai waye matsayinka bai kai a ce ka roƙi wani abu a gun Allah har a ce ka yi masa girman da ba zai baka ba an gane matsayin naka ake renawa baka isa ba a ce ka nemi a ma gafara har a ɗauka ƙin yi maka gafarar wani amfani ne ga ubangiji Allah baya amfana da wani abu na in ya azabtar da wani za ka amfanin naka ne kai ne ake so a tabbatar maka da ƙasƙancinka da buƙatarka a gun Allah ka ce ya Allah na yi laifi na tuba na yarda kai ubangiji na ne kamar hadisin na abu huraira wanda bukhari da muslim suka ruwaito cewa bawa ya yi zunubi sai ya tuna ya ce ai rabbi ighfir li dhanbi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce علم أن أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ ويأخذ بالذنب sai Allah gafarta masa sai ya sake laifi karo na biyu sai ya sake cewa ya Allah gafarta mu sai Allah ce kaga wannan bawa bawa ne da ya san yana da ubangiji ubangijin da yake gafarta zunubai kuma yana kama mutum da zunubi sai a gafarta masa sai ya sake laifin karo na uku sai ya sake cewa ya Allah gafarta mini sai Allah ya sake faɗa shi abin da ke ciki mai muhimmanci a wannan hadisin shine abin da Allah ya faɗa din alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wannan abin Allah yake so a zuciyarka bawa ya san yana da wani ubangiji da yake gafarta zunubi to shi babban abin da Allah ba wai yake bukata ba a'a abin da yake ibada ce daga gare ka kuma yake so shine ka yadda shine komai yawa ka yadda cewa ya fi ƙarfinka ka yadda cewa in kai laifin ba gun wanda za ka je in ba shi ba ka yadda cewa in ka shiga bala'i ba mai cire ka in ba shi ba to ka tuna shi alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi-dhanbi wannan ilimin a saboda shi sai Allah ya gafarta masa don haka duk laifin da kai ya bawan Allah kar ka jin cewa Allah ba zai gafarta maka ba la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba sai ce me jami'an Allah na gafarta zunubai baki daya da haka ya kai bawan Allah don Allah kai wa kanka ka tuba ka tuba daga zinan nan ka daina kar ka ƙara ka tuba daga liwatsin nan ka daina kar ka ƙara ki tuba daga zina ki tuba daga sihaƙi ma ɗigo wannan abin da ake a ɓoyen a tuba a daina Allah yana son ka in ka tuban nan ka daina kuma akwai ƙofa mai faɗi karkai taswifi karkai taswifi me taswifi ka ce ai zan yi eh ka sa ran kana da kwanaki masu yawa kana da shekaru masu yawa ai daga gobe in nayi na gobe shikenan ba zan ƙara ba wa ya gaya maka cewa za ka kai gobe kana jin kissoshi suna faruwa wani ya mutu yana cikin wannan halin la'alla kai ne kana cikin waɗanda irin wannan abu zai faru a gare su a lokacin da ka zo za ka yi ka tuna in kana yi din nan Allah ya ɗauke ranka fa sai an zo an yi kokawa a ɗauke ka daga cikin halin da kake ciki zai yi ko ba zai yi ba an yi a baya an yi a wannan zamanin namu ma an samu wasu a irin wannan yanayi ko wannan ya isa ya sa ka ce kai ya Allah ina jin kunyar ka daga yau ba zan sake wannan laifin ba to in ka tuba sai ka ga Allah madauki me zai maka ka san abin da zai ba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanati kai kaga girman abin ko ba gani ba fa ulaika yubaddilu Allahu anhu ay yubaddilu Allahu sayyi'atihim mene hasanati shi wannan mummunan abin da kai din ba wai ma kawai an gafarta maka ba sai a bi su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kayi kaza kayi kaza a wuri kaza kayi kaza sai a ɗauko su duka a juya su su zama ayyukan kirki waye zai iya wannan in ba Allah ba Allah kawai to amma in ka zama a cikin almujahirin fa inna Allah ta'ala yarfa'u anka almu'afa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa dukkan al'ummata mu'afa illa almujahirin ba muhajirin ba mujahirin su ay almujahirin alladhina ya'maluna as-sayyi'ati jiharan bidun istihya'in waɗanda suke aikata miyagun ayyuka a bayyane ba tare da jin kunya ba har sai da annabi ya faɗa a hadisin cewa ɗaya daga cikin ku zai yi laifi Allah ya fitirta shi babu wanda ya sani amma sai ya zo yana ƙafafa yana tinƙaho yana alfahari yana lissafa ayyukan da ya aikata marasa kyau yana gaya abokansa yana bugun kirji shi ne ya kaza shi ne ya kaza ya gama da wance ya gama da wance ai babu wani abu da wane zai gaya masa ya gama da shi to masu irin wannan su ji tsoron Allah Allah yana ɗauke musu wannan mu'afaɗe kar ka zama cikin wannan in ka ga mutum yana yi a ɓoye yana tsoro to alama ce ta zai tuba amma duk mutumin da ya kai wancan matsayin da zai zo yana bada labari yana alfahari to ai masa kabbara hudu tasa ta ƙare sai fa idan ya tuba amma in dai yana cikin masu irin wannan to an gama da shi Allah ya tsare ku duba ku gani dangane da abin da ya shafi tuba da muhimmancin tuba Allah subhanahu wa ta'ala wanne zunubi ne in an mutu a kansa baya gafartawa shirka wanne zunubi ne Allah ya ce sama da ƙasa sun kusa su kyakkece ƙasa ta tsage wani zunubi ne an dangana wa Allah ɗa takadu samawatu ya tafattarna min watan shakkul ardu wata khirrul jibalu haddan don me an da'au lirrahmani walada kun ga wannan aikin da suka yi sun ce Allah yana da ɗa girman laifin ya kai a ce duwatsu su ruguje sama ta kyakkece ƙasa ta tsage saboda girman an ce Allah yana da amma Allah subhanahu ta'ala a suratul ma'ida bayan ya faɗi laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim sai ce me afala yatubuna ila Allah afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim bayan ya faɗi su kafirai ne masu cewa Allah uku ne Allah ɗayan alloli uku ne shin ba za su hannu daga wannan abun ba wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta sai guda ɗaya wa illam yantahu kamar rantsuwa ne Allah ce wallahi in ba su hannu ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim Allah ce ma wa ma min ilahin illa ilahun wahid in ba su hannu daga wannan abu ba to Allah maɗaukaki zai wato azaba mai raɗaɗi za ta shafi waɗanda suka kafirta a cikinsu ma'ana azaba mai raɗaɗi za ta shafe su saboda duk abin da suka kafirci ne ya yi hukunci laƙad kafar don haka wannan minhum ɗin ba ta nufin tabi'izi ai mun taɓa zance akan wannan ba sau ɗaya ba yawwa to sai amma duk da haka duk da girman laifin nan sai ce afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna yanzu shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa sai ce wallahu ghafurur rahim sai kuma ya tuna musu shi wanda suke cewa Allah ne meye shi mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am kana ai huwa wa ummuhu ya'kulani at-ta'am yaya wanda yake yana cin abinci za ku ce masa ilahi har Allah ya yi musu magana ta nuna cewa ba su da hankali unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yu'fakun ku duba yadda ake bayyana musu waɗannan ayoyi amma yaya suke bari ake karkatar da su yaya fastocinsu suke ɗora su akan wannan abu waɗanda babu wani abu na zagi da aka yi wa Allah irin ka ce masa Allah yana da ɗa amma su suna ta faɗa suna ta alfahari da shi su ce Allah guda uku trinity wanda zagi ne ga Allah to ko su Allah bai rufe musu ƙofar tuba ba in dai a duniya ne in dai a duniya ne mai kafirci ma maza maza kirista ka zo ka tuba ka ce daga yau ka yarda Yesu ba Allah bane daga yau ka yarda Allah Allah ne shi kadai to Allah zai karbi tubanka kuma duk rayuwar da kai da zinar da aka yi da shan giyar da aka yi da meye duk da aka yi da kafircin da aka yi duk sai Allah ya gafarta maka shikenan sai mutum ya mutu sai shiga aljanna wannan yana nuna maka me cewa tuba ba ƙaramin abu ba ne a musulunci da haka karka rena zunubin da kake aikatawa ka ɗauke shi kaɗan ka ɗauke shi da girma ka ga girmansa to amma kuma karka rika jin cewa kai ka gawurta a zunubi har kana ganin Allah ba zai gafarta maka ba baka isa ba duk wani duk zunubinka akwai wanda suka yi irinsa a baya duk kafircinka an yi wanda ya fi ka kafirci a baya wasu sun tuba Allah ya karɓi tubansu har fir'auna fa sai da Allah ya nuna masa kofar tuba in ya tuba Allah zai karba waye kai fir'auna kafirci a individuals dai babu ba a faɗa ba to amma an buɗe masa kofar in ya tuba za a karba to haka nan waɗannan kafirai iri iri to ballantana kai musulmi mai la ilaha illallah ka rika sa rai mai ƙarfi cewa duk abin da kai a bayan nan Allah zai gafarta maka amma fa kada ka je ka ji faɗin waɗannan ayoyi da fadin rahamar Allah kai ka rika jin cewa ai shikenan to bari ka ci gaba da zunubi nan gaba in ka kusa mutuwa sai ka tuba in kai wa kanka wannan hukuncin ka yi mummunan hukunci la'allan an jima za ka mutu ba nan gaba ba a yau din sai ka mutu kuma sannan kar ka rena rahamar Allah ka kwanta cikinta ka rika jin cewa baya azaba nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim sai kuma me yace wa anna azabi wa anna azabi sai siffanta azabar ku duba ku ga wani abu bai ce kuma ni kuma ina azaba saboda a layin tausayin da yake sai mai da wato maganar alim din akan azabar cewa siffar azabar ce cewa mai radadi ce tare da cewa a wani wurin ya faɗi haka din cewa ilmu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim to Allah hukubarsa mai tsanani ce kun ga shi ma dai nan uƙubar ya siffanta cewa uƙubarsa ga irinta Allah bai dangana wa kansa mugunta ba Allah bai dangana wa kansa rashin tausayi ba siffofin rahama din nan su ne suka fi wato rinjaye a cikin siffofinsa kamar da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi qudsi Allah madauki ya faɗa cewa cewa inna rahmati sabaqat ghadabi rahamata ta riga kuma tana da ma'anar rinjaye ta rinjaye kuma ta riga ghadabi fishina ma'ana rahamar Allah ita ce ta rinjaye ta riga fushin Allah da haka ko Allah ya yi fushi da kai ka tuna rahamar Allah kar ka juya Allah baya ka ce ai shikenan tunda na riga na zama cikin lalatattu shikenan yanzu babu kofa sai ka koma tataccen mai iskanci ka ce kai ba zai yi mu Allah gafarta maka ba Allah baya son wanda ka dawo ka dawo duk girman laifinka Allah zai karba wato tubanka inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin nan ya dangana ma har mahabba siffar mahabba ya dangana ga masu tuba mutanen da Allah ya ambaci cewa yana son su dangogi ne daban-daban akwai almuhsinin akwai mukhlasin da makamantan waɗannan as-sabirin ko da kuma alladhina yaqumuna abin kai waɗanda suke tsayuwa saffan lil jihadi ko inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus akwai wurare da yawa da Allah ya ambaci mahabba ya siffanta kansa cewa shi mai so ne ga wasu bayi ayyanannu to ku duba sai da ya sa suwa a ciki masu tuba haka ka tuba Allah zai so ka kada ka je kofar tuba an rufe wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ina mai son jin daɗin rayuwa to ga amsa wa an istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi me zai muku yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku daɗi jin daɗi kuma mai kyau tunda Allah ya siffanta shi da mai kyau to lalle ba jin daɗi ne wanda yake ba shi da kyau ba akwai jin daɗi a duniya wanda yake ba shi da kyau kai kanka kana jin daɗin amma akwai wani abu na munaghisat kamar da muka ambata ina jin kwanan nan ko anan ne yawwa babu wani abin daɗi a duniya sai face yana da side effect da za ka ji rashin daɗinsa duk daɗinsa to amma in ka tuba zuwa ga Allah to irin jin daɗin da Allah zai maka a wannan duniyar bai ce sai a lahira ba yumatti'ukum mata'an hasanan ai fi duniya sannan kuma ku je ku haɗu da shi a lahira a samu shiga aljanna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه مذي يرسل السماء عليكم مدرارا يا قوم يا متانين استغفروا ربكم كن مغافر أبنججنكم ثم توبوا إليه سننكم توبة زوا قريش إن كن يحكى يرسل السماء عليكم مدرارا زي سوكود سما تنا قرارا أكونكم معناه يزبو مكو دلوان سما دك أبنك كي سو ندادي da ni'ima da ɗauke maka nikma da wahala a duniya to tuba sababi ne babba a cikinsa shi yasa ko yanzu kullum muke maganan nan ya jama'a ya al'ummar najeriya mu tuba zuwa ga allah abin da muke ciki yanzu na rashin zaman lafiya dinnan da rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe yau an kashe ɗari an kashe talatin an kashe arba'in an tsiraitar da nawa an yi wa kaza fyaɗe an gutsire kan mutum kaza an gutsitsire naman su an jefa rijiya an je o bakin titi an kashe musu shanu an yi kaza an yi kaza an sace wa waɗannan dukiya an shiga gida an ƙona shagunan mutane kasuwa an banka mata wuta ɗan adam an sace shi ana son miliyoyin kuɗi kuɗi ya ƙaru a je a sake sayo makami duk wannan bala'in me yake jawo shi rashin tuba zuwa ga Allah muna son Allah ya ɗauke mana wallahi mu tuba mu gyara halayenmu mu koma zuwa ga Allah mu daina waɗannan laifuffukan sai kaga Allah ya kawo mana sauƙi babu inda wannan bala'i ya sauka aka ɗauke shi da gaggawa muna fata Allah maɗauki kada ya kawo mana shi Allah ya tsare shi duk inda kuma ya auku ɗin Allah ya dakatar musu da shi duk inda musulmi suke muna roƙon Allah ya tsare musu da mutuncinsu da addininsu da iyalansu da dukkan da dukiyoyinsu da 'ya'yansu da matansu Allah maɗauki ya tsere su kuma Allah ya sa wannan irin bala'i ba zai zo mana nan ba ayoyi akan abin da ya shafi tuba suna da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra shine shugaban waɗanda ba sa zunubi baya zunubi amma duk da haka a rana yana tuba sau ɗari yana koma zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah hadisai dai suna nan da yawa law balagat dhunubuka Allah madake zai ga dan adam ya kai dan adam da zunubinka za su kai ananas sama'i thumma astaghfartani sannan ka nemi gafara ta wane ne zunubansa za su kai ananas sama'i tsatsakin sama can kololuwar sama ƙarshen sama to the peak ai ta lodawa ai ta lodawa in kana da zunubin da ya kai can can sama sun mastaghfarta ni Allah ce sannan ka nemi gafara gafara ta mai Allah ce ghafartu laka wala ubali kun fahimci wala ubali ghafartu laka zan gafarta maka wala ubali ban damu ba ma'ana wannan abun bai kai komai ba a wurina in ji Allah ma'ana kenan kar ka ɗauka cewa da tsabar rashin kunyarka da za ka yi wa addini da tsagerancinka yana da wata ƙima a wurin ubangiji ko Allah yana ji da wannan matsayin ba wani abu bane duk abin da za ka yi na tuba amfaninka rashin kunya kuma da za ka yi wa addini cutar kanka amma ba za ka yi wa Allah wani abu ba naka in ka nemi gafara Allah zai gafarta maka ba tare da ya ji cewa yanzu inda ɗan adam ne in kai masa kai masa kai masa idan ya ce ya yafe ma kila in ya wuce shine sai ya kwafa ko ba haka bane sai ce wani ma kai ni me yasa ma an na yafe masa ma to shine Allah yake gaya maka wannan in ya yafe maka la ubali bai damu ba Allah subhanahu wa ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik